إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu annan safiya ta litinin 24 ga watan Muharram shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne sha bakwai ga watan sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu na lissafin miladiya a yau za mu tashi darasinmu na tamanin da shida a littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan haka ne ko a darasinmu na ƙarshe bayan ta'alikin da muka ji daga malin salih ali sheikh mun koma cikin littafin sama wato alfurkan inda malamin shi ya kawo mana magana ƙarshe da muka tsaya a kanta yadda mala'iku idan Allah SWT ya saukar musu saƙo zuwa ga manzanni akan sami wasu daga cikin shaidanu su matsa kusa don su ji su sato wata magana da mala'iku suke gaya wa annabawa ko Allah maɗauki ke gaya musu su matsa sama-sama wajen sama ta ɗaya ba sa iya wucewa nan saboda ana koro su daga nan sai su samu abinda da shi ne suke amfani su gaya wa bokaye har a rika jin sun faɗi wani abu na gaskiya guda ɗaya kuma sai su cakuɗa shi da ƙarya guda a casa'in da tara ko ɗari wannan dai mun yi a baya to za mu tashi nake cewa fi riwaya ce ƙala ma'amar can abin da ya shafi ta'aliki mana salih alishi ya kyale shi zami da ya magana akan istiraqus sam'i yadda wannan satar ji din yake kasancewa kana qabla al-bi'thati kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun da yana yawaita yace akwai an yi da yawa sosai aljannu sukan yi sama domin su sato wani ilimi da za su ji ana gawa mala'iku bayan kuma aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sa kariya ga sama aka tsare ta muliat harasan shadidan wa shuhuba yadda Allah madauki ba mu labari a suratul jinni aka rufe sama aka cika ta da gadi kuma sannan ake rika jifan su aljanun da taurari duk aljanun da yake so ya sama don ya samu wani abu sai a jefe shi da tauraro to sai su rika kashe su suna koro su sai zama cewa wannan abun ya takaita bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kai yadda yakan kasance a wancan lokaci ba to yanzu mu koma dai mu ci gaba da littafin mu yace wa fi riwayatin a wata riwayar ta wancan hadithi wanda ya gaya mana cewa muslim ya ruwaito daga abdullahi dan abbas to bayan wannan yake cewa ƙala ma'amar a wata riwayar ma'amar ibn rashid albasari ya ce ƙultu lizuhuri na ce wa zuhuri muhammad ibn muslim ibn shihab zuhuri ya ce a kana yarmi biha fil jahiliya ko yurma biha fil jahiliya shin a zamanin jahiliya da akan yi irin wannan ramiyu wato harbin da ake wa aljanu a hana su satar wani ilimi da suke satowa su gaya bokaye da a zamanin jahiliya ana yi ma'amar ne yake tambayar az-zuhuri qala sai ce na'am walakinnaha walakinnaha ghaluzat hina bu'itha an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan abun yayi tsauri sosai ma'ana yayi tauri yana da wahala ya kasance bayan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da dai wannan yake ga mana a ƙasa din nan to sai mu je shafi na gaba ce wal aswadul ansi al aswadul ansi ɗaya daga cikin waɗanda suka yi da'awar annabci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun san an samu wasu da suka yi da'awar su ma annabawa ne irin su musailima da su al-aswad al-ansi sujah da makamantansu har da mata wata mace ita ma annabiya ce to duk waɗannan abubuwan daga cikin su dai akwai wannan al-aswad al-ansi alladhi da'a an-nubuwah kana lahu min ash-shayatin man yukhbiruhu bi ba'd al-umuri al-mughayyaba yana da shaidanu da suke bashi labarin wasu al'amura da aka abubuwan gaibe shaidanu ne shaidanu yana nufin aljanu sai su matsa su jiyo wani abu da ake gaya wa mala'iku sai su zo sai su gaya wa shi al'aswadul ansi din nan shi wannan mai da'awar annabci saboda shi ba shi da mala'ika da ke zuwa wurinsa domin annabin ƙarya ne shi da'awar ƙarya yake don haka kaga in yana son ko ya bambanta ko ya samu wata miza a tsakanin mutane da za a rika girmama shi tun da dama harkar da'awar annabtaka ta ƙarya da harkar da'awar walittaka ta ƙarya duk neman girma ne a duniya duk mai yin wannan yana son mutane su ɗauke shi shi na Allah ne sai a girmama shi saboda ko ya samu wani abin amfanin duniya ko dai mallaki mutane to don haka tun da shi ba annabin ba ne na gaske ba a masa wahayi ta hanyar mala'iku daga Allah subhanahu wa ta'ala ko mala'ika jibril daga Allah maɗaukaki don haka sai da'awar ya ji wani abu to akwai lokacin da za ka ji cewa abin da ya faɗa ɗin gaskiya ne wannan to yana cikin abin da aljanu suka ba shi labari tun da yana hulɗa da aljanu sakamakon matsawar da suke sama su ɗan sato wani abu da ake gawa mala'iku ina jin kun fahimci abin insha Allah ba ƙarya ba ne wannan abin yana faruwa yace falamma qatalahu almuslimun yayin da musulmai suka yake shi kanu yakhafuna min ash-shayatin an yukhbiruhu bima yaquluna fihi mutane suna tsoron aljanu za su gaya masa abinda suke magana suke faɗa a kansa suna tsoron cewa in suka je wurinsa zai gaya musu abinda suke magana a kansa dangane da shi domin aljanu suna zuwa su gaya masa hatta a'anatuhum alaihi imra'atuhu har sai da aka yi wata dabara aka hada kai da matarsa matarsa ita bata yadda annabin bane ku ga lamarin Allah duk inda aka samu wani gawurtacce sai kaga kuma matarsa ba haka take ba ana samu wani ai da yawa ko kaga dai ba irin fir'auna matarsa mu'mina shi kuma shugaban kafirai a tarihi sai ka samu wani kuma ga imanin sai a samu ɗansa ko matarsa kamar annabi lut shi kuma mumini matarsa kuma tana irin wannan abubuwa na wato abin nan kafirci da taimakawa waɗanda suke neman fasadi ka samu annabi nuhu shi kuma ga ɗansa na cikinsa duk waɗannan abubuwa ne da allah ke nuna mana cewa haƙiƙa allah ne mai mallakar zukata shi ne mai mallakar shirya ya shiryar da wanda ya so ya ɓatar da wanda ya so allah tabbatar da mu a shirya to sai aka nemi taimakon matarsa lamma ta bayyana laha kufuruhu yayin da kafircinsa ya bayyana cewa lalle wannan mutumin kafiri ne domin duk mai da'awar annabci kafiri ne duk wanda ya ce shi annabi ne to kafiri ne wannan ba tantama ya zama ba musulmi ba daga ranar da ya faɗi wannan cewa shi annabi ne domin me ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa la nabiyya ba'di wannan maganar babu wata tantama a cikin ta ba magana ce da aka yi sabani ba duk wanda ya zo bayan zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ma annabi ne to daga ranar ya fita daga cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da makafiri faqataluhu aka nemi taimakon matarsa ta gaya musu wasu sirrance sirrancensa da shi aka yi amfani aka je aka shi yace wa kadhalika musailima aka nan musailima til kadhab kullun aka faɗi musailima sai ka ji an ƙara masa da ɗaya sunan nasa na yanka al kadhab saboda tabbacin ƙaryarsa sauran ma kazzabun ne amma dai ya fi shahara da wannan laƙabin musulmatul kazzab saboda shi dama yana da'awar shi ma ayoyi wai sun zo masa daga Allah mun taba magana su ko yanzu na karanta ya wabur ya wabur wai shi ma yana so yayi wal asr innal insana lafi khusr to shine sai wa kana ma'ahu min ash-shayatin man yukhbiruhu bil mughayyabat shi ma akwai wasu shaydanu da sukan bashi labarin abubuwan gaibi wa yu'inuhu ala ba'd al-umur kuma suna taimakon sa akan wasu al'amura duk wai me yasa ibn jami'a ke faɗa mana wannan ne yana ga mana ne cewa waliyan Allah salihan bayi mutanen kirki suna da karamomi da Allah madaukaki ke musu wanda ku ba waliyan Allah ba idan kaga wani abun mamaki ya auku ga hannunsa to sai dai irin wannan ta hanyar hulɗa da aljanu da suke yi sai su zo da wani abun mamaki domin a ɗauka su ma waliyai ne shi ne dalilin da ya sa yake kawo waɗannan misalai kuma sai fara da manyan makaryatan duniya a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu da'awar annabci yace wa amsalu haula'i kathirun yace misalin waɗannan irin mutane suna nan da yawa to kaga da ibnu timiya da ya faɗi kawo wannan misalan biyu da ya ce wa amsalu ha'ula'i kathirun sai ci gaba ya kawo mana abin to amma bayan ya gama wani din kuma sai ya sake shiga wani misali sai ya sake shiga wani misali saboda misalan suna nan da yawa a kansa da ilimin da yawa a kansa ya ce wa amsalu ha'ula'i kathirun sai ya sake cewa mithlul harith ad-dimashqi kamar wani mutum da muka yi magana a kansa wani lokaci al-harith ad-dimashqi in ba kuma ta ba wanda sai yana ganin mala'iku a sama an aiko su wurinsa ya ga rindinansu ga sunan wai akan doki suna yawo a sama kuma wai gunsa aka aiko gurin shi aka aiko su to shine wannan al-harith ad-dimashqi alladhi kharaja bi-sham wanda ya fito a kasar sham zamanin abdul malik ibn marwan a zamanin khalifa sarki abdul malik ibn marwan wadda an nubuwata shi ma ya da'awar cewa annabi ne shi wa kanat ash-shayatin yukhrijuna rijlaihi min al-qaidi lokacin mun yi maganar wannan da tarihinsa in aka kama shi aka kira 'yan sanda ko sojoji suka kama shi sai shaidanu su zo su kwance sasarin da aka kwance shi kawai sai ku ga ya zare kafasa daga cikin sasarin ya fita mutane jahilai sai su ƙara ruduwa su ce kun gani ko ai dama ya ce muku annabi ne to in ba annabi ba waye sarki zai daure shi kawai ya zare kafasa daga cikin sasarin yana tafiyar sa kalau ashe annabi ne to duk wannan shaidanu sukan taimaka ma'ana aljanu sukan taimaka wa masu irin wannan manufofin domin su ƙara ruɗa jahilai don haka kada ka ruɗu don kaga wani wanda baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wani abun mamaki aljanu ne suke taya shi ake waɗannan abubuwa shi kina abin da ibn taymiya ke so ku gane sai sai wa kanat ash-shayatin yukhrijuna rijlayna wannan ko min al-qaid wa tamna'u as-silaha an yanfadha fihi hakanan kuma idan an harbe shi ko da kibiya ko da mashi kawai sai aljanun nan sai su hana wannan abun zartuwa jikinsa in an harbo mashi sai kawai ya kauce ko ya same shi kawai sai ya sa hannu ya cire mashin ya yadda shi a ƙasa ko a harbo kibiya sai ya ɗauke ta da haɗu kamar ba abin da ya faru saboda aljanu suna tafiri suna hana wannan kibiyar ta ratsa jikinsa duk wannan hanya ce da aljanu suke yi ta hanyar tsafe-tsafen da ake yi da su وتسبح الرماخة الرخامة كي وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده in mun yi wannan shi ma in ba kuma ba dai maimaita mana yake shine wanda idan ya samu bango ya samu wani abu da aka sa a jikin bango kayan adam bango in an ce rukhama ana nufin kaman mabul da ake amfani da shi yanzu kaman dai adam kaman plaster a jikin bango a wancan lokaci idan ya sa hannu ya shafi filastar bango kawai sai a ji bangon yana tasbihi yana subhanallah duk wannan an yi shi a dangane da wannan mutumi sunansa al-harith ad-dimashqi wa kana yaran nasu ko yuriyan nasu rijalan yurin nasa rijalan yana nuna wa mutane wasu mutane wa rukbanan abin nan yana yana yaran nasa rijalan wa rukbanan ala khailin fil hawa'i yana ganin wai mutane yana gaya wa mutane yana ba su labari cewa gashi ya ga mutane suna tafiya a kafa ya kuma ga wasu suna tafiya akan abun hawa a sama fil hawa'i yace kun gani gashi yanzu nan ina ganin mutane gashi suna yawo a sama suna takawa da kafarsu suna tafiya wasu kuma akan dawaki ko akan raƙumi suna tafiya harisu dimashki sai ba da labarin ya ga wannan wa yaqulu kuma yana cewa hiyal mala'ikatu innama kanu jinnan wa inna ma kanu jinnan yana cewa mala'iku ne alhali kuwa aljanu yake gani walamma amsakahu almuslimuna liyaqtuluhu yayin da musulmi suka kama shi za a kashe shi a matsayin sa na kafiri da ya da'awar annabci ta'anahu at-ta'inu birrumhi mai suka da mashi yazo ya soke shi falam yanfud fihi sai mashin bai shiga jikinsa ba fa qala lahu abdul malik shine a lokacin abdul malik bin marwan wani kuma shine fa'idar a samu shugaban mutane ya zama mai ilimi abdulmalik bin marwan ya ce innaka lam tusammin laha ya gaya wa mai sukan mashi ɗin ya ce wa mai mashin lokacin da ka harbe shi ko ka jefe shi da mashin nan baka ambaci sunan Allah ba ka ce bismillahi ka gani ya ce fasammallaha yana ambatan Allah kuwa fata'anahu faqatalahu shine ƙarshen mutumin yana cewa bismillahi ya soke shi da mashin nan take mutumin nan ya faɗi ya mutu don haka duk abu duk abin da ake yi na makirce makirce da shedanu da aljanu da bokaye suke yi wallahi maganinsa alkur'ani in dai an rike alkur'ani za a karanta alkur'ani to ba abin da ke kona aljanu irin alkur'ani a karanta alkur'ani a wuri za a ga cewa aljanu ba sa son wurin za su tashi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu lalle mu yawaita karanta alkur'ani a gidajen musamman suratul baqara suratul baqara shedanu aljanu ba sa zama a gidan da ake karanta ta ka yawaita karanta ta da kanka amma ba dama ka samu cassette na suratul baqara kullum yana playing a gidanka to ba za a samu aljanun da za su zo har a ce ga wata yarka wani danka ya samu masan aljanu ba insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan lamari ne kuma na Allah yawa kuma a guji harkar kaɗe-kaɗe abubuwa da za a riƙa yi na saɓan Allah a ɓoye da kaɗe-kaɗe duk suna jawo aljanu a gidaje idan ku za a nesanci waɗannan a ta karanta alƙur'ani to Allah subhanahu wa ta'ala zai nesanta gidan mutane da shaidanu da aljanu Allah tsare mu ya ce wa haka za ahlul ahwali shaitaniya haka nan ma'abuta a lamurran shaidan nan ce ahwal ana nufin yanayi na shaidan wato wani yanayi wanda ba na karama ba ne wani yanayi ne amma wanda aljanu ne suke jawo shi canjin hali wani abin mamaki da zai zo wa mutane duwane shi ake ce ma al'ahwal a shaitaniya ya ce tansarifu an hum shayatinuhum idan zukira inda hum ma ya ha misli ayatul kursi gashi nan ma zai kawo mana ya ce tansarifu an hum shayatinuhum shaidanin nan nasu suna tafiya su bar su shine tansarifu anhum idza dhukira indahum ma yatruduha idan aka ambaci abin da zai kori shaidanin daga wurin misal misalin ayatul kursi karatun ayatul kursi ba abin da ke kona aljani ya kore shi irin ayatul kursi ka yawaita karatun ayatul kursi a da'iman duk inda kake shi yasa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yawan karanta ayatul kursi lokacin da za a kwanta bacci a karanta ayatul kursi in aka tashi bayan kowace sallah duk sallar da aka yi karka tashi ka fara wani abu baka karanta ayatul kursi ba duk sallarka ta farilla kuma haka karka manta lokacin da za ka kwanta kuma ka gani ka gwada wannan abin ka gani duk ran da ka kwanta ka karanta ayatul kursi ka shafa ta a jikinka ko ina musamman mun san addu'o'in nan dai na bacci ka karanta ayatul kursi karanta amanar rasul amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun wani ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi duk mutumin da ya karanta su kafatahu duk mutumin da ya karanta su fi lailatin a dare to kafatahu sun ishe shi ma'ana Allah zai bashi tsaro ta hanyar su sannan ya yi tasbihi 33 kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Aliyu da Fatima radiyallahu ta'ala anhuma da tasbihi 33 hamdala 33 kabbara 34 kai wannan ka kuma kai qul huwallahu ahad uku qul a'udhu birabbil falaq uku qul a'udhu birabbin nas uku sannan ka karanta addu'an nan ta albara bin azib اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ككرنت ونم ya zama wannan shine ƙarshen abin da zaka karanta na ƙarshe domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya karanta wannan ya kwanta kuma ya zama ya mutu a wannan baccin to ya mutu akan fitrar musulunci in kuma ya waye gari zai waye gari Allah ya sa masa albarka abubuwansa to waɗannan abubuwan ka karanta su ya zo a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka tofa a hannunka bayan ka karanta wannan ka tofa a hannunka ka shafe jikinka baki ɗaya da shi a kullum ka kwanta da wannan zaka ga hatta kwama calan mafarki na tarkacen mafarki da tsabin tsoron nan duk ba zai zo maka ba kuma Allah subhanahu wataala zai tsare waɗannan dama shaidanu ne suke zuwa su ta wasa kan mutum yana bacci sai su sa masa irin waɗannan mafarki zaki ya biyo ka wani abu ya biyo ka kaji kana ta murkusu su kana ihu an danne ka sai ka aji ka kana ihu wani ana ji wani ba a ji ai ko to in kana son ka rabu da hatta irin waɗannan ƴaƴanka masu rabu da waɗannan ka rika karanta musu su da ba za su iya karantawa ba ana tofawar ana shashafa musu da hannunka don haka ku koya wa matarka kai ma kai ba wani malami za ka je ka jawo ya zo gidanka yi maka ba kowa ya koyi wannan abin da kansa wannan shine babban tsarin da za a samu Allah subhanahu wataala ya tsare mana ƴaƴanmu ya tsare mu baki ɗaya daga dukkan sharrin shaidanu da aljanu yace misal ayatul kursi yace kamar ayatul kursi fa innahu wannan iya abin da na faɗa ba iyakarsu ne addu'o'in da ake faɗa na abin nan addu'a bacci ba za ga wani zai karanta a wasu riwayoyin akwai wani abu wanda ba wannan ba da haka duk abin da dai inganta ana karanta lokacin kwanciyar bacci ka karanta ko ba wanda na faɗa ba muddin da ya inganta daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yace fa innahu qad thabata fi sahihi dangane da ayatul kursi ya tabbata a hadisi sahihi bukhari ya ruwaito عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi hadisi Abi Hurairah hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an lamma wakkalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama bi hifzi zakatil fitri wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tara zakatul fitri mun san zakatul fitr zakar kono da aka tara sai dora shugabancin kula da wurin wannan zakar da aka tattara a hannun abu huraira radiyallahu ta'ala an yace ya tsaya ya kula da wannan wuri a fasaraka minhu shaytanu laylatan sai aka shaydan yazo ya saci wani abu daga cikin abin nan na zakatul fitr cikin dare wa huwa yumsikuhu abu huraira sai yazo ya kama shi ya ganshi ma'ana yana zuwa da surar da abu huraira zai iya gani sai ya kama shi fayatubu sai ce ya tuba fayutliquhu sai sake shi fayaqulu lahu annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sai je ga annabi sallallahu alaihi wasallama kaji kaji faji da dare ga abin da ya faru sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga masa ma fa'ala asiruka albariha ka abin da ka kama din nan je me yayi da daddare fayaqulu sai ce za'ama annahu la yaudu ai da na kama shi cewa ba zai sake dawowa ba fayaqulu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kadhabaka ƙarya yi maka wa innahu sayaudu zaka ga zai dawo فلما كان في المرة الثالثة يعني أكا يوانا كرونا أكو قال سيسي دعني حتى أعلمك سيسي شيدان إنكينا يسي وأبو هريرة كبري كتايا كجاليني حتى أعلمك ما ينفعك زن كويا ما كونا أبدا دي ما أمباني شيدان با يكي جاء أبو هريرة زن جاء مكا أبدا دي ما أمباني إذا أويت إلى فراشك يسي إنك كوما كتتر ذاك كونتا أما كونتينك فقرأ آية الكرسي تو كرنت آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم يتي كرنت إلى آخرها هر قرشنت فإنه لن يزال عليك من الله حافظ wani mai kariya ba zai gushe ba yana kare ka muddin ka karanta ta kafin ka kwanta Allah zai aje maka mai kariya dan Allah kaga Allah ya ba mu kariya amma muna wasa da ita a zo a sa wannan laya a wannan kofa a sa wannan kambu a wannan kofa a ɗauko ƙahon wacece a sa a wannan kofa duk kana da maganin duk waɗannan abubuwa kai ka fi tsoron ɓarawo kar ya zo ma ko ya ma sata galibi mun fi tsoron kar a taɓa mana dukiya to amma ga abin da zai taɓa mana hankali ya lalata mana imani sai mu manta da shi wannan babban ɓarawon na shaidanu shi ya fi kamata a ce mutum ya fi ɗaukar mataki akan Allah ya tsare shi duka ma kuma dai Allah ya tsare mu sai ce fa'innahu la ya zalu lan ya zala alaika min Allahi hafizun wala ya ƙarabaka shaitanun hatta tusbe kuma shaitani ba zai kusance ka ba har ka wayi gari har ka wayi gari ba shaitanin da zai kusance ka falamma akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama faram falamma akhbaran nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ay falamma akhbara abu hurairata radiyallahu anhu annabiyya sallallahu alaihi wa sallam yayin da abu huraira ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labari kala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abu huraira sadaqaka wa huwa kadhub nan yayi maka gaskiya amma kuma shi makareci ne kun gane wannan zancen hmm kaga a wancan karan me yace masa kadhabaka kada ka ce kadhabaka kadhabaka yayi ma ƙarya don an ce kazzaba ma'anarsa ya karyata an gaya masa labari ya ce karya ne shine ma'anar kazzaba in kuma aka ce kazzaba ya yi karya shi kansa ya faɗi abin da ba haka yake ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam a karan farko kun ga cewa yayi ya ga Abu Hurairah ce kazzabaka wa sayud da yace maka ba zai dawo din nan ba ya tuba to karya yayi maka kuma zai dawo to wannan karan kuma da ya koya masa ayatul kursi da ya gaya masa cewa saboda shi ya san sirrin abin da ke kona shi ko abin da ke hana zurriyarsa su yi tasiri akan dan adam shi shedan shine sai ya gaya masa amma ga ayatul kursi in dai kana karanta ta to Allah zai aje maka mai kula da kai mai kiyaye ka kuma ba abin da zai same ka ba wani shaidani da zai kusance ka kun fahimci wannan abin wa ya gaya ma abu huraira wannan shaidan iblis to a lokacin da ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi abu huraira sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka i sadaqaka wannan maganar da ya faɗa cewa in ka karanta ayatul kursi Allah zai tsare ka zai baka mai kare ka sadaqaka wannan shaidan da ya gaya maka wannan yayi maka gaskiya wa huwa amma shi din sifar sada'ima sifa da'ima da'iman sifar da aka sanci da ita shine huwa kadhub shi makareci ne mun gane abin nan ko yawa to mu je sai ce wa akhbarahu annahu shaytan kuma ya bashi labari cewa shaytan ne wannan hadisi yana nan a cikin sahih bukhari wali hada don haka idza qara'a hal insanu 'inda al-ahwal ash-shaytaniyya bisidqin abtalaha shi yasa in ka ga wani irin hali na shaidanu wani mutum aka same shi yana irin wannan siddabarun da asirin ƙaryar na harkar aljanu a gaban mutane yana rudarsu ko kuma aka samu wani aljani ya shafi wani dan adam ya shiga jikinsa ko wata yarinya ko wata mata da makamancin wannan ana karanta mata ayatul kursi a wurin shine ma'anar al-ahwalu shaytaniya din ko hali na yan duba da bokaye da suke yaudarar mutane ko halin shaydan ya shiga ma'ana aljini ya shiga jikin wani dan adam to daga an samu wannan wali hadha idza qara'a hal insanu in dan adam mutum ya karanta ayatul kursi inda al-ahwalu shaytaniya irin waɗannan halayen in sun auku bisidqin ya karanta ta da gaske ba dan neman kuɗi ba eh ba a rubuɗe shago kullum aikinka a zo ka yi kaza kai kaza ba wannan ba mai imani mai tsoron Allah da sidiki da gaskiya ya karanta ayatul kursi Allah subhanahu wataala zai kori waɗannan abdalaha zai kawar da wannan makirsi ne wancan da nace ba ya buɗe shago ba na nufin duk mai shagon waɗannan abubuwan aikinsa ba ya yi ba haka nake nufi ba amma dai abin da nake faɗa shine kar a mai da wannan harka ta zama harka ce ta neman kuɗi yau ana yin ta ne don taimakon mutane mutumin da ya shiga irin wannan hali yana son taimako a karanta masa ayatul kursi da gaskiya da kuma wasu ayoyin dai waɗanda malamai da suka mai da hankali kan wannan abin sun rubuta littattafai kuma wanda suke mai da hankali kai dai har yanzu sun san abubuwan da ake karantawa duk me yi ya koyi wannan abun ya karanta amma fa yana da sharaɗi wannan harkar tana da kyau kai ma ka zama zuciyarka kalau ba abin da zai jawo maka shaidan ne yauwa ya zama kana da gaskiyar nufi in ba ka bauta ran maimakon abin yi amfani sai ya dawo kanka haka ya zama kana da kyakkyawar zuciya da alaka da Allah mai kyau sai a karanta wannan abu insha Allah Allah zai wargaza wannan a makirci ko kuma wato harka ta shedan yace mithlu man yadkhulu man yadkhulu an-nar bi halin shaytani yace misalin mutumin da zai zo ya mutane rufa ido da irin wannan halin na shaytan mana yanayi na aljanu ya shiga wuta au ya hadura sama almuka wa tasdiya ko kuma ya halarci wurin da ake tafi ana fito fatanzilu alaihi shayatin aljanu su sako gare shi wa ta takallam ala lisanihi sai ku ji suna magana da harshensa shi yana magana amma kuma aljanu ne suke magana kalaman la yu'lamu wata irin magana da ba a santa ba ana samun wannan sai ku ji masu irin wannan surkullan da masu irin wannan daban da bokaye in sun je kasuwanni suna tattara kudin mutane sai ku suna suna wasu kalmomin da ba maganar su bace ana samun wannan hakanan ana samun wanda aljanin zai shiga jikinsa ko jikinta in an zo masa irin wannan karatun alkur'ani din sai ku ji mutum yana magana sai ka ji tsohuwa bahaushiya ba ta taba zuwa makarantar boko ba sai ku ji ta tana turanci masu wannan harkar ruqiya suna ba da labarin irin waɗannan abubuwan kuma ba ƙarya bane yana faruwa sai ka ji mutum yana wani yaren da ba a san shi da shi ba to shedanin nan aljanu su suke shiga mutum su yi magana a harshensa to idan aka karanta alkur'ani Allah na ruguza wannan abubuwan nasu suna tafiya Allah samun fahimta to shine sai yake cewa wa rubbama kashafa ba'd al-hadirin bima fi qalbihi wani lokacin ma sai iya gaya wa mutane da suke wurin da abin da ke zuciyarsa ya gaya ya gaya wa kai wasu da suke wurin cewa ga abin da ke zuciyarsu da ana samun irin wannan kai matsoraci ne kai yau an yi kaza a gidanku duk mutane sai su rude ana wannan a kasuwanni ko ba a yi mutum ya zo kawai sai ka ga wani yana ce masa ai yau a gidanku yau an yi kaza da safe kuma baya nan kawai sai a zuciyarka akwai tsoron wani ko ba ka son wani ko ka kulla kaza ka kulla kaza to duk menene ya faru aljani ko aljanu su suke gaya wa irin waɗannan bokayen wannan abu to wani zai ce to aljanin kenan sun san zuciyar mutane kwarai ai Allah ya ba su damar tashakkuli kamar da Allah madauki ba mu labari innahu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum kuma sannan Allah ya ba su da mana shi da zurriyarsa qabiluhu zurriyatuhu suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su kuma Allah ya ba su dama shiga wannan damar ta shiga jiki Allah madauki ya ga mana wanda ke cin riba alladhina ya'kuluna riba ko la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass wannan nasi ne cewa ashe shaydan yatakhabbathu al-insan yana shiga jikin mutum ya bugi jikin mutum ya shiga saboda irin shi ba jiki yana iya zama jiki na abin da ya so wani jikin wani abu yana iya kuma zama kamar abin da ake cewa spirit da zai shiga jikin mutum kamar iska ba ganinsa ake ba da haka zai shiga jikin mutum sai ya zama yana magana a harshen ka kai ba kai kai maganar ba kuma zai iya sanin me kake tunani a kai wani na ba da labarin irin wannan yana karatun rukiya ga wani wata rana wasu yara guda biyu suna fitowa daga gida sai aka samu ɗayan wata larura ta same shi ashe irin wannan shaidanun ne aljanu suka shiga jikinsa sai ɗayan kuma kalau yake shi ne a tattaunawar da shi aljanin yake yi yake faɗan cewa wancan ya fito da safe saboda na gan shi ya karanta ayatul kursi sai na kasa shiga jikinsa yace da ya fito daga gidansu da safe ya karanta ayatul kursi shi fa aljanni ke fada a bakin wancan don haka ashe kenan suna ganin abin da ke zuciyar mutum za su iya bada labari don haka idan wani ya ce maka yau kaza ne a gidanku a cikin bokaye to ba abin mamaki bane kar ka dauka wani abu yake yi wayoyi gaskiya ce a'a aljanu ne tun da dama harkar bokanci da tsafe-tsafe da aljanu ake yi me yasa dama Allah madauki yayi wa abin hukunci da cewa kafirci ne domin su aljanun nan suna buƙatar wani abu daga dan adam ya bauta musu ya bar Allah sai su umarce ka da bautar su ka yanka abu kaza da sunan su mun gane wannan wannan abun kuma abun Allah menene kafirci ne saboda an bauta wa shaidan an rabu da Allah a ce ka ɗauko farar kaza farin menene bakin tururuwa bakin zakara a yi menene a je kan bakin dutse a yanka karfe kaza na dare a je a ɗauko wani abu daga kabari duk wannan abubuwan da ake da ake kiran cultism ɗinnan da mutane suke ta yi a zamanin yanzu a neman mulki da neman kuɗi duk da wa suke yi ai bokayen nan ne suke musu ta hanyar aljanu to wanda duk yayi wannan kuma ya bauta wa aljanin nan to shi din ya bar addinin musulunci da wannan aikin da ya aikata shi yasa kullum ake gaya mutane a rabu da wannan harkar domin shirka ce bautar wani Allah ce kuma duk wanda ya yi ta ko dan neman mulki ko dai neman kuɗi ya je ya bada kuɗi a yi masa irin wannan a ce ya kawo kaza ya kawo a yanka da sunan aljani ko ba shi ya yanka din ba wancan ne yanka kuɗi ya bayar aka yi shirka ya shiga ciki a ya aikata shirka kuma ya bar addinin musulunci Allah sauke mana Allah ya yi mana waɗannan masifu a je kabari fa ku duba yanzu irin abin da ake kabari ɗanye an kai mutum an binne shi ko jariri sai a je a tona a tono a ɗauko wani ɓangare na jikinsa a gutsire a je a yi tsafi da shi ko a kashe ɗan adam ko yaro ƙarami a cire ko kunnensa ko harshensa ko wani abu a je a yi ko mace a kashe ta a yanki farjinta ko a yanki nonanta duk aje akai saboda su aljanin waɗannan abubuwan baki-bakin shi suke so a ce a yanko nonon budurwa a yanko kaza shi kuma mutumin da yake son mulki idansa ya rufe sai ya samu mulki nan sai ya samu kuɗin nan duk abin da aka ce ya je yayi sai ya je ya aikata ba ruwansa da cewa ya bar addinin musulunci shi yasa zaka gansu gaba ɗaya a ruɗe ba hankali ba tunani kuma za su iya kashe duk wani ɗan adam akan mulki nan duk wanda zai tsaya a gaban su za su iya kashe shi ba sa tausayi ba sa komai kuma suka hau mulkin shikenan sai ga abubuwa dama duk sun tabarbare al'umma ta zo ta lalace Allah raba mu da wannan tashin hankali Allah raba mu da shi Allah shiryar to shine sai yake cewa وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه وربما تكلم بألسنة مختلفة yace watakila ma ka ji shi yana magana da harsuna daban-daban ka ji shi turanci ka ji shi hausa ka ji shi faransanci ya fillanci ya yarbanci kuma shi gashi ba haushe ko bai kila ma bai taba zuwa makaranta ba yayi wannan yare yayi wannan yare um, kama ya takallamu aljinniyu ala lisanil masru'i irin da yadda aljani ke magana akan wanda farfadiya ta kama shi shikenan kun ji zancen nan wannan yana kiyasi da wancan akan wannan kun gane zancen cewa masu ahwali shaytaniya din yan duba da yan surkulle da waɗannan kuma masu ƙaryar walittaka da za su rika irin waɗannan abubuwa na mamaki a gaban mutane masu hulɗa da shaidanu to suna yi za su rika faɗin irin maganganu suna yaren da ba a san su da shi ba kamar yadda wanda shaidan ya shiga jikinsa mai farfadiya ko dai mai taɓin hankali na aljanu za ku ji yana faɗin maganganu da harshe wanda ba nasa ba Allah samun gane nan sai ce wal insanu alladhi hasala lahu alhalu la yadri bi zalika yace shi kuma wanda wannan abu ya faru gare shi bai ma san ana yi ba bi manzilatil masru'i alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass kamar dai wannan mutumin da farfadiya ta buge shi wanda shaydan ya shiga jikinsa za ga cewa bai sani ba yanzu mutane da yawa da wannan abin ke samun su za ka gansu abin tausayi ba zalunci da zalin da aljanu suke irin wannan zalunci da za su shiga jikin yara mutane da mata shi yasa wallahi yana daga cikin abu mai muhimmanci gwamnatoci na al'umma su ɗauki mataki akan tsafe-tsafen nan da masu yin tsafi duk mutumin da za a je wurinsa a ba shi kuɗi wata kishiya ko wani mutum mai neman mulki ko wata mace ta je ta lalata kishiyarta ta ba wa wani ɗan duba kuɗi ya karɓi kuɗi kuɗin kuma ba wani mai yawa ba ya sa ta ta bauta wa shaidan aljan kawai ya je ya yi surkullen da zai lalata hankalin wata mata ta koma mahaukaciya tana da hankalinta wannan zaluncin wannan zaluncin ba karami bane masu irin wannan aikin muna roƙon Allah madaukaki ya kashe su da irin wannan aikin nasu a neme su a rasa domin babu abin da ke cutar al'umma irin wannan aikin kuma zalunci ne yaro da hankalinsa an ya tashi kalau kawai sai wata mata ta je ta bada kuɗi saboda dan kishiyarta ne a je a lalata yaro duk wannan ana yi ko ba a yi saboda kawai mugunta yanzu me zaki amfana da shi dan yar kishiyar ki ko dan kishiyar ki ya lalace in ya amfani fa ya zama mutumin kirki wata ran ma Allah shine zai zama miki mai amfani tunda dai uban nan ya hada ku mijin nan ku wannan kuma ɗansa ne ko kin ki ko kin so jini ne ya hada ku tare don haka wata rana zai zo kila ƴaƴan naki ke da suka da kika haifa ya zama sakamakon muguntar da kika yi sai ya dawo kanki ƴaƴan naki su su lalace ko da ba ta hanyar hauka ba sai ya zama su kasa karatun su kasa aikin su kasa komai ba za su amfani gidan ba sai wancan din da aka yi wa wani abu wanda ba kya so sai ya zama shine la'alla Allah zai bashi lafiya ya zo kuma ya amfani gidan ana wannan ko ba a yi don haka ba shi da amfani da a taimaka a faɗakar da mutane a daina waɗannan abubuwa domin bayan rasa imani da ake yi to akwai mugunta kuma mai yawa a ciki wanda ya kamata a ce ana daukar matakin ana kama shi yasa a kasashen da suka damu da wannan duk mutumin da aka kama shi yana tsafa tsafan nan da irin wannan bokayen da malaman ƙarya da suke zama su ne malamai ana ba su kuɗi kuma wannan ba malanta ba ce yau duk mai wannan aikin ba malami ba ne malami aikinsa koya mutane addini amma duk mutumin da yake irin wannan bokancin da surkulle dama maganinsa a kama shi a kashe domin ba shi da amfani a cikin al'umma in ba kawo fasadi ba Allah subhanahu wataala ya tsare mu to shine sai yake cewa allazi hasala lahu alhalu la yadri bidhalika yace bi manzilati almasru'i kamar dai wancan ne wanda shaydan ya shiga jikinsa allazi yatakhabbathu shaytanu min almas abin da dama na so in fada da zuki ne za ga shi wanda irin wannan abu ya su faru gare shi sai an gama idan Allah madauki ya taimake shi ya warke ko kuma bugun da ya same shi a lokacin na wannan aljinin yana fita daga gare shi a lokacin nan ana tambayarsa me ya faru sai ce wallahi bai sani ba ai kai ne kace kaza kai ne kai kaza kai ne kai kaza sai shi bai sani ba bai san me akai ba to yanzu dan Allah wannan an zalunce shi ko ba a zalunce shi ba zai faɗi maganar da bai nufinta ba kila ma ya zagi wani a cikin haukan nan kila ma ya duka kila ya dauki kayan wani ya kashe ma wani dan adam duk saboda me saboda bai san me yake ba sai an gama sai a tambaye shi kayi kaza kayi kaza sai shi bai san me ake kuma tabbas bai sani ba ashe menene ya faru aljanin nan da aka turo masa shi ya shiga jikin sai wannan abu Allah tsare to ina ne sai ke cewa wala bisahu ko eh na'am wala bisahu takallama ala lisanihi shine ma'ana da ya shiga jikinsa wa takallama ala lisanihi kuma ya magana a harshensa fa'iza a faƙa yayin da zai faɗaka ya fita daga wannan yanayi lam ya shi'ur bi shay'in min maƙala ba zai ji komai na abin da ya faɗa ba ana ce masa kace kaza sai ce wallahi shi bai san ya faɗa ba li'annal sai ce wali hadha qad yudrabu al-masru'u wa dhalika ad-darb la yu'athiru fi fi al-insi za a iya samun wanda yake irin wannan abu ya same shi mai farfadiya ko menene sai a buge shi da wani abu wannan kuma ba zai masa tasiri ba a jikinsa shi dan adam mun gane wannan ana samun wannan a yace wa yukhbiru idza afaqa annahu lam yash'ur bi shay'in in ya warware kuma aka gaya masa an dake shi sai sai shi bai ji komai ba ai ana yin wannan lokacin da shedan din ke ko aljanin ke jikinsa ai masa duka duka mai karfi dukan da zai ka ji kamar ya kashe shi yanzu mutane nawa suke farfadiya wani ya sama ya faɗi ƙasa a kan ishe sai ga kuma ba abin da ya same shi kan bai fashe ba wani yakan ɗan ji ciwo amma inda al'adance ne haka lafiyar salau ya buga kansa wani wani mutuwa zai ashe kenan aljanin yana cikin wanda suke son wannan duka ɗin ko suke shan wannan wahala ɗin sai ga mutum ya waye gari an tambaye shi me ya faru sai ce shi bai ma san abin da ya faru ba idan ba ya ga wata alama a jikinsa ba yace li anna darba kana alal jinni alladhi labisahu kun gani domin dukan akan aljanin ne ba akan jikin dan adam din ba kun ji ilimi abun ibn taymiya wasu abubuwan da za ku ji wasu suna faɗa cewa wai duk wannan zancen wai dan adam aljani na shiga jikinsa duk ƙarya ne wannan duk jahilci ne yau wanda bai san qur'ani ba bai san hadisan manzo Allah sallallahu da maganar malamai shine zai faɗi wannan abu akwai wanda ma suke kafirta mutum wai duk wanda yace aljani na shiga jikin mutane wai kafiri ne wannan duk ƙaryata alqur'ani ne wanda ya faɗi wannan irin zance akwai harka dai ta jahilci saboda ba a karanta abin ba Allah sauƙi mana yace wa min haula'i daga cikin waɗannan man ya'tihi shaytanu ta yau ibnu jami'a ya bude ya bude fejin nan sosai yace wa min haula'i daga cikin waɗannan man ya'tihi shaytanu bi at'imatin wa fawakiha wa halwa wa ghairi dhalika mimma la yakunu fi dhalika al-mawdi' daga cikin irin waɗannan akwai wanda shaytan zai zo masa da nau'o'in abinci da kayan marmari da kayan zaƙi na daga irin abin da ba a samunsa a wannan gurin akwai kayan abincin da ba a samunsa sai a ƙasashen laraba misali sai ka gan shi an zo wa mutum da shi ina aka samu aljani yanzu nan cikin rufe ido zai tafi inda yake so can bangon duniya kafin ka kyafta ido kyafta idonka ya je wuri ya ɗauko wani abu ya dawo gashi nan annabi suleiman kissar bilkisu da aka kawo al'arshinta tana wurin an je garinta an ɗauko ƙala ifritun min aljinni ana a cika bihi ƙabla an ta min maƙamik wannan abubuwan duk abubuwa ne ba na ƙarya ba suna faruwa to za ka ga ana samun irin wannan sai ka ga wani an zo masa da abinci ba na ƙasarsu ba babu shi wannan abun ba a nomansa a ƙasar nan sai ka gan shi a ina mutum ya samu aljanin ne ya je ɗauko ya kawo wurin hakanan da kayan zaki da kayan marmari sai sai wa minhum man yatiru bihimul jinniyu ila makkata aw baitul maqdis aw ghayriha to akwai wasu ma wanda aljannin zai dauke su su tafi maka yaje ya kai shi maka sai ya dawo ya ce muku ai shi dazin nan yayin sallar azhar a makka duk hulɗa suke da aljinu yau ba wata karama bace ƙarya yake aljani ne zai dauke shi saboda suna hulɗa da su sai ya je ya kai shi sai ya dawo da shi kuma hakikan sai a yi haka kuma ya rudu ya ce shi hakika ya je sallar azahar ɗazu aka yi da shi a makka to amma ta hanyar aljani ba ta hanyar karamar Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan sai ke cewa mun san dai irin waɗannan maganganun akwai masu yin su aiko suna faɗa cewa shi sallah ma kaza duk sallolinsa ba yi a Najeriya yana zaune a Kano ko a wani wuri ku hakuri na ba da misalin sunan kano ba wani abu nake nufi ana samun ko kano ne ko kaduna ko zaria ko ma wani gari a najeriya ne a samu mutum yana wani wuri kawai sai ce muku ai ci da zo a makka ya sallar azhar dinsa kuma yana gaya wa mutane ne dan aji cewa shi waliyi ne to irin waɗannan abubuwan karka ƙaryata faruwar amma menene abin da ya auku harka ce ta aljinu mun gane abin ba karama bace da za a ce a wannan ai waliyi ne eh yawwa yace au baitul maqdis ko mutun yaje baitul maqdis au ghairihima ko makamantin waɗannan wurare yace wa minhum man yahmiluhu ashiyata arafa thumma yu'iduhu min laylatihi fala yahujju hajjan shar'iyyan kai akwai wanda ma za a dauke shi yammacin arfa sai a kai shi filin arfa sai a dawo da shi kaga bai yi haji na shari'a ba shine falam yahujju hajjan shar'iyyan bal yadhhabu bi thiyabihi wala yuhrimu zai tafi ma da kayansa ba zancen ihrami duk wanda ya je arfa ba ihrami a jikinsa ai ba zancen haji ko baka bai yi wannan abun ba ko a ce dai in ma yayi niyyar ya je filin arfa niyyarsa ba za a ce bace ba amma kasancewar bai je da kayan ihrami ba ne kuma ya saba ma dokar ihrami mun fahimci abin amma inda ya je a lokacin da aka shar'anta ayi aikin haji to zai iya samun tsayuwar arfa to amma sauran ayyukan fa ai ba arfa ce kawai rukuni ba yawa sai kuma ya dawo ya ce maka ai ni da ni aka yi arfa yau kuma sai gan shi a garin su a kasar su to irin wannan abubuwan duk da shaidanu ake bal yadhhabu bi thiyabihi wa la yuhrimu idha hadha al miqat ba zai ihrami ba lokacin da yazo daidai da miqati mana shaidan din lokacin da ya dauke shi ko aljannin lokacin da ya dauke shi suka tafi ba zai ce masa na ka zo miqati maza kai ihrami inda ka san ka'idar in aka zo daidai miƙaci dole ne wanda yake son aikin haji da niyyar aikin haji zai tsallake dole ne ya niyya to ba zai gaya masa ba tunda dama ba niyyar sa yayi bautar da Allah subhanahu wataala ya tsara ai din ba wala yulabbi ba talbiya ba niyya ba zai ce labbaika ba wala yaqifu bi muzdalifa ba zai zo muzdalifa ba wala yatufu bil baiti ba tawafin la tawafin ifada shine na farilla na rangoma ga wata wala yas'a baina safa wal marwa ba zai sa'ayi tsakanin safa da marwa ba wala yarmil jimar baya jifa a wurin jifan jamarat bal yaqifu bi arafa sai ya ce maka ya tsaya a arfa bi thiyabihi da tufafinsa na gida ba da ihrami ba thumma yarji'u min laylatihi kuma ya dawo a wannan daren wa hadha laysa bi hajjin mashru'in bi ittifaqil muslimin wannan ba haji ne haji na shari'a ba duk malaman musulunci sun yarda da haka waka man ya'til jumu'a haka nan kamar wanda zai zo juma'a wa yusalli bi ghairi wudu'in yayi sallah ran juma'a a masallacin juma'a kuma ba tare da alwala ba wa ila ghairi alqiblati kuma ya kalli wani wurin ba alqibla ba duk shedanu suna yin wannan dan su halaka mutum ya rudu ya ji cewa shi wani abu ne ya ginu akan ana bauta masa ko kuma dan ya samu kuɗi a gun mutane yace wa min ha'ula'i almahmulina man humila marratan ila arafat daga cikin waɗannan waɗanda ake ɗauka ɗin wata ran akwai wanda aka ɗauke shi zuwa filin arfa wa raja'a sai ya dawo fara'a mala'ikatan taktubul hujjaj wai sai ga mala'iku suna rubuta sunayen alhazai faƙala sai ce ala taktubuni ya ba ku rubuta sunana ba faƙalu sai suka ce lasta min alhujjaj ai kai baka cikin alhazai ai cikin alhazai yani lam ta hujja hajjan shar'iyya baka yi haji irin na shari'a ba mana da ya dawo ya kwanta ya yi mafarki shine abin da ake nufi sai ya ga mala'iku suna rubuta list na wanda suka yi hajin bana ce da wani a ciki da wani a ciki sai ya duba sai bai ga sunansa ba ca na faje haji an yi arfadi ne suka ce ai ba hajin shari'a kai ba wannan kuma duk in Allah na son yi wa mutum wa'azi yakan sa ya ga wannan abun a mafarki dan ya faɗaka Allah ya tsare mu yace wa baina كرامات الأولياء وما يشبهها من الأهوال الشيطانية فروق متعددة to ya gama kawo misalan sai ce kun ga akwai bambance-bambance masu yawa tsakanin karamar waliyai da kuma irin da abin da ya kama da ita na irin waɗannan halaye na shaidan duk abin da muka ji shi ake ce ma alhawalu shaitaniya wato wasu yanayi ne da shaidan ma'ana aljani kullum aka ce shaidan anan ana zancen aljani ba iblis kawai ba ana nufin aljanu ɗaiɗaikunsu zurriya shaidan ɗin iblis to waɗannan abubuwan abin da suke wa ɗan adam na mu'amaloli irin wannan da abin da ke faruwa a hannun ɗan adam na abubuwan mamaki to suna da bambanci bambanci mai yawa tsakaninsu da abin da aka sani shine karamar waliyyi abin da ke faɗa kenan yace minha to yanzu zai bayyana mana wasu daga cikin bambance bambancen ne in kana so ka bambance to yanzu mun zo gun wani darasin duk da kuma lokaci ya kusa amma za mu fara sai zama insha Allah darasin mu na gaba sai mu sake dawowa mu faro shi yadda kowa zai ƙara fahimta daga cikin bam akwai bambance bambance yanzu zamu ji meye bambanci tsakanin karamar waliyai da kuma rudani irin na halayen da ko yanayin da shedanu aljanu suke sa dan adam a ciki nan ba yana zancen ma ta bangaren waɗanda shaidan ke shiga jikinsu ta hanyar rashin lafiya ba yana zancen masu da'awar walittaka wanda suke abubuwan mamaki a gani me bambancin wancan da kuma waliyai na gaske Allah sa an gane tambayar to ita zamu ji sai sai min ha daga cikin waɗannan alamomi ko bambance bambance anna karamatil awliya shine su karamomin waliyai a sababu ha al-imanu wat taqwa sababin karamar waliyai shine imani da me da takawa bin dokokin Allah wal ahwalu shaytaniya su ko wadancan hala abinda ake cewa al ahwalu shaytaniya sababuha sababin su shine mana Allahu anhu wa rasuluhu abinda Allah yayi hani akan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi hani akai domin su suna hulɗa ne da me da aljanu ta hanyar abautawa aljanin ai masa wani abu in an masa wani abu na bauta to shi ma zai yi wani abu na irin wannan abun mamakin da zai daga mutum a duniya mutane su gani su tsammanin waliyi ne ai kun ga bambancin na farko ke na karama waliyai menene imani ne da takawa na shaidanu kuma menene abinda Allah ya hana ne da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yace wa qad qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan kace lalle abinda Allah subhanahu wata'ala kawai ya haramta shine ubangiji na rabbi ya haramta alfawahisha alfasha ma zahara min hawa ma batan boyayye da bayyananne na alfasha wal ithma da sabo wal baghy da zalunci bi ghairi alhaqi ba tare da haƙi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma ku shirka da Allah da abinda Allah bai saukar da hujja a kansa ba wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun kuma ya hana ya haramta ku faɗi maganar da baku sani ba dangane da Allah ku ce Allah ya ce kaza bayan bai ce ba hukuncin abu kaza kaza ne bayan Allah ba haka ya faɗa ba mun dai san wannan da kuma maganganu da da dai aka saba faɗi akan wannan aya na tartibin wato abubuwan da Allah subhanahu ya haramta cewa abinda ake faɗi na ƙarshe ya fi wanda ke bin sa wanda ke bin wannan ya fi wannan har zuwa na farkon da aka faɗa ma'ana an fara da ƙarami ne aka tafi babba wannan dai mun saba ji daga cikin maganganun malam ibn al-qayyim fal qawlu ala allah bi ghairi ilmin magana mutum ya faɗi abin da bai sani ba dangane da Allah subhanahu wataala ko ce Allah ya ce kaza wa shirku kun gani ga sai ya jero su kuma yanzu haka da shirka wa zulmu da zalunci wal fawahish da alfasha qad harramaha Allah ta'ala wa rasuluhu kunga Allah madaukaki ai ya haramta su ko to kunga a harka da aljanu ko ana yin wannan ana shirka ana ƙarya a ce Allah ya ce bayan bai ce ba ta hanyar mai istiraqu sam'in nan da aka faɗa za su je su saci magana wani abun ba a faɗa ba su ce an faɗa kaga wannan alƙawli ne Allah bi ghairi ilmi za a yanka da sunan aljani wannan menene shirka ne za a zalunci wani a sa masa hauka a sa masa tabin hankali wannan zalunci ne za a yi umarni a yi zina a yi luwatsi duk da umarnin aljanu wannan menene alfasha ne duk in dai har za a samu irin waɗannan abubuwan a cikin harkokin shaidan to bambance bambancen kenan ko ɗaya daga cikin bambance bambancen da karamar waliyai yace qad harama Allahu ta'ala wa rasuluhu fala yakunu fala takunu sababan li karamati Allah ta'ala don haka ba za a samu me yin wannan abubuwan a ce Allah zai karrama shi ba duk mutumin da zai je yanka bakin taure da sunan wani aljani ba zai yi Allah ya karrama shi ba duk abin da zai maka wannan ba karama ba ce amma dai ya yi abin da ya yi na bautar aljani da shi da bokansa wala yusta'anu bil karamati alaiha kuma ba a neman taimako da karamomi akan waɗannan abubuwa din ma'ana ba za a yi karamomi dan a samu taimako akan wannan abun ba fa idza kanat la tahsulu bis salati wadh dhikri wa qira'ati al qur'ani bal tahsulu bima yuhibbuhu shaytanu idan ya zama wannan abun baya faruwa ta hanyar karatun al'asalla da zikiri da karatun alkur'ani amma suna samuwa ne ta hanyar abin da shaidan ke so wabil umuri latifi ha shirkun da kuma abubuwan da yake akwai shirka a ciki kalisti ghasati bil makhluqat ko kamar misali neman agajin wani abu wanda yake ba mahalicci bane shi abin halitta ne a nemi wani abu daban wanda ba Allah ba ya cece ka au kanat mimma yusta'anu biha ala zulmil khalqi ko abin da ake amfani da shi wajen zaluntar mutane wa fi'l al-fawahishi da aikata alfasha fa hiya min al-ahwal ash-shaytaniyya to duk inda kaga wannan to al-ahwal ash-shaytaniyya ne ba karama bace duk wanda zai ce an ya halatta wa kansa a kawo masa matan mutane yana lalata da su a ce wai duk wannan ba komai har wani abun mamaki zai to wannan duk kun ga hanya mai ce alfasha ne ko ba alfasha yanzu wannan imani ne da takawa a yi zina da matan mutane ba zai ba imani ba ne don haka duk abin da mai irin wannan abin zai yi ba karama ya yi ba wani lamari ya yi shi da shaidan da ya dora shi akan wannan hanya Allah sauki sai ce lamin karamatin rahmaniya baya cikin karamomi na mai rahama yace wa min haula iman idan hadartu mutsayana ya kuma shiga komawa misalai misali abin nan bambancin kuma da ya kawo mana anan guda ɗaya ne ko to maji inda wani abu da ya kawo sai mu tsaya dai kan inda yace wa min haula iman idha hadara sama al muka'i wat tasdiya yatanazzalu alaihi shay'a shaytanuhu hatta yahmiluhu fil hawa'i mun gane wurin sai mu sa alama insha Allah Allah sa dai ana fahimta ko to za mu tsaya nan da fatan Allah subhanahu Allah ya kara mana ilimi mai amfani Allah tabbatar da mu akan gaskiya da'iman wa abadan gaskiya ko tana nan a Qur'ani da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah cire mana tsoro da firgici na kowane irin yanayi Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ya ɗauke mana tashin hankulan nan da suke faruwa da mamabaman nan da fashe-fashen nan da kashe-kashen nan ya Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan abubuwa Allah ka ba mu haƙuri da junanmu da son junanmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik